أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ɗaya ga wata na hudu hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa wanda ya dace wa shiddan watan 11 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na bakwai a cikin littafin al-aqidatu as-safariniyya bayan abin da ya shahi karatu da ya gabata malin ya take a daidai babin da a baitin da yake cewa lakin na lam ya hulɓi halka sudan kama a tafin nassi fatba'in huda yana baiti na 61 malin ke cewa ka sani lalle ubangiji subhanahu wata'ala bai halicci bayi ba sudan haka kawai karazu bi mana min ghairi hikmatin ya halicce su duk wanda ya tunani ce Allah ya halicci halittu haka nan kawai kara zube kowa ya zo abin da ya ga dama a ci duniya a watsi to lalle tabbas wannan ya nuna hali na tawaya game da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kama ata fi nassi fatba'in huda kamar yadda ya zigai ya zo a cikin nassin alkur'ani mai girma ka bi abin da yake shirya ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci mutane haka nan kawai kara zube ba shi yasa ce yake ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un wai shin kuna tsammanin Allah ya ce mun halicce ku ne abathan haka nan kawai dan wargi a zo ayi kokowa ayi shadi ayi wane ne ayi wane ne ayi harakoki na neman duniya kawai a watsi Allah ya ce fata'ala Allahu al-malikul haq girman Allah ya daukaka matsayin shi ya buwaya akan ya halicci waɗannan abubuwa gaba ɗaya a ce kawai an halicce su ne saboda a zo kawai kowa ya abin da ya ga dama a koma to baiti da za mu tashi ne baiti na 62 mali ce af'alu na makhluqatun lillahi lakin na haka sullana ya lahi ya ce af'alu na ayyukanmu da muke aikatawa mu bayi makhluqatun lillahi allah subhanahu wa ta'ala shi halicce su duk abin da za mu aikata da kai kawon da za mu yi to wannan shi ma ana lissafa shi a matsayin halittar Allah sai ce kuma a daidai lokacin da kuma lakin naha sai dai su waɗannan ayyukan namu kasbun lana bi ma'ana wani abu ne wanda mu ne muka aikata shi kenan wani abu ne wanda mu ne muka tsururce shi in alheri ne to in kuma saɓanin shi ne ma dai mu ne muka jayo wa kanmu amma asalin aikin halitta ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ce lakin na haka sugullana ya lahi ya ce sai dai aikin nan wanda muka aikata kasbullana ayyukanmu ne mu muka kai kawo muka yi su ya lahi ya kai shagaltacce a nan malai yana raddi ne ga mutane da suka ɗauki manhaji na aljabariya ko kuma da suka ɗauki manhaji na alƙadariya wanda ƙarin bayani zai zo a kansu insha Allah ta'ala kira a cikin waɗannan wannan baiti bizat mali ya ce ayyukanmu da muke yi halitta ne da Allah subhanahu wata'ala amma kuma a daidai lokacin da kuma muwa muna da wani kaso na cewa a cikin wannan aikin tunda Allah ya ba mu dama ko mu munana ko ko mu kyautata yawwa anan Muhammad Salihul Fawzan yake cewa yace af'alul ibadi hiya khalqullah aikin da zamu rika aikatawa halitta ne na Allah subhanahu wata'ala me yasa saboda Allah mai girma da buwa yana cewa Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin dukkan komai yace fa yadkhulu fihi af'alul ibad da haka aikin da bayi suka aikata yana shiga cikin fadar Allah subhanahu wataala na Allahu khaliqu kulli shay'in kenan Allah shine mahaliccin komai kenan aikin da zamu aikata shi ma yana ciki malice fa hiya shay'un yadkhulu fi khalqa fi khalqillahi azza wa jalla aikin da zamu ko na kirki ne ko sabanin shi ne shi ma dai bai huta ba daga matsayin halittar Allah tunda babu wanda ya halicce shi in ba Allah subhanahu wataala ba Allah ke cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa wannan abin da za ku aikata ko mai kyau ko mara kyau shi ma halitta ne na Allah subhanahu wata'ala malice abin da ake nihi a ƙarƙashin wannan baiti Allah ya halicci ɗan adam sannan kuma ya halicci aikin da ɗan adam yake aikatawa amma kuma wahiya kasbul lahu amma wannan aikin da ɗan adam zai aikata akan zaɓe shi ne aikata shi in alheri aikata zaɓe shi ne in sharri aikata ma zaɓe shi ne amma a daidai lokacin da hiya khalqullahi wa hiya kasbul ibad kenan aikin ka halitta Allah ne amma kuma lo kasbul ibad kai kuma bawa kai ne ka jayo kanka in alherin ne in ma sharrin ne amma dai kowanne daga cikin biyun halittar Allah subhanahu wataala ne malice li anna al-ibada tasabuha bi ikhtiyarihi saboda bawa ya aikata wannan aikin bisa ga dadin kanshi bisa ga zabi da Allah ya bashi wa iradatihim wa mashi'atihim ganin damanka ne kai ne kaga dama ka aikata wannan aiki daga kenan wannan aiki halitta ce ta Allah subhanahu wataala amma kuma dan adam shi ma yana da ta cewa akai tunda shi aka ba zabi ko ya kyautata ko kuma ya abin da yake muguna ne maliki ta ata'ahumullahu ikhtiyaran aw a'tahumullahu ikhtiyaran Allah ya bai wa dan adam wannan dama saboda zabi ce Allah ya bashi idan ya ga dama ya fandare in ya ga dama kuma ya aikin kirki shine Allah subhanahu wataala yake cewa Allah yake cewa a cikin suratul insan faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya shkur lillah mana yayi godiya ga Allah subhanahu wataala wanda kuma ya ga dama to ya fandare kenan ya aikata ayyukan suke na sako amma kuma kowanne ɗaya daga cikin biyun duka halittan Allah ne halittan Allah ne amma kuma bawa iya da zabi a cikin su to shi ne abinda malai yake cewa fahiya khalqullahi wa hiya fi'lul ibad halittar Allah ne aikin kuma aiki ne na bayi waqti sabul abdi sannan kuma da abinda bawa ya ga dama ya tsuruta a karan kanshi nace walizalika ai saboda haka ne ma yusabu ala ta'ati idan ya aikata wani aiki na da'a ga Allah subhanahu wataala sai a bashi lada sannan kuma bai haka nan wa yu'aqabu ala al-ma'siya idan kuma ya saba ma Allah subhanahu wataala sai a mishi me sai a mishi uquba saboda abin da ya aikata ba daidai bane ba me yasa li annaha sadiratun an iradatil insan saboda aikin da dan adam din ne ya aikata ya zo ne daga shi abin da shi ya ga dama wannan ganin dama kuma Allah ya ba dan adam wa hadainahu najdai Allah ya ce mun shirye da dan adam tafarki guda biyu fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi godiya ga Allah subhanahu wataala shine imani wanda kuma ya ga dama to ya kafirce wa Allah subhanahu wataala wanda wannan shi kuma shine kafirci dan haka maliki ce a cikin wannan baiti da maliki kawo ana na cewa af'aluna makhluqatun lillahi lakinna haka sullana ya lahi ayyukanmu da muka aikata halittan Allah ne amma kuma lakinna haka sullana mu ne muka tashi muka tsaya muka waɗannan ayyuka kira kai kawon mu ne ya tabbatar da samu wannan aikin to me yasa maliki kawo wannan magana daga cikin alfiraqud dalla tafarkin mutanen da suka bar hanya wanda yake madaidaici akwai waɗanda ake kira da suna aljabariya sannan kuma akwai alƙadariya wanda daga cikinsu akwai almu'tazila sannan kuma kaso na uku su ne waɗanda su ne alƙadariya kenan da almu'tazila sannan kuma da aljabariya kaso na hudu su ne ahalus sunna wal jama'a su aljabariya mai suke cewa game da abin da ya shahi a ce ya za a azabtar da ɗan adam a hali allah ya halicci aikin da ya aikata suke cewa innal abda shi bawa da kake gani su jabariya kina innal abda shi bawa mujbarun tilasta shi ne aka yi wa laysa lahu ikhtiyar bayyada wani zabi wala mashi'a ko kuma wani abin da ya ga dama kun gane suka ce duk abinda ya za a kama mutum da kafirci alhali Allah ya halicci kafircin aikin da ya aikata na kafircin to wannan sune jabariya suka ce wala mashi'a wa inna ma huwa yuharraku kal alati bi yadil muharriki laha suka ce shi wadannan ba a bakin komi ba yake kamar yadda ka san telekomal ce misali da tele kaga tele na aibatar ta cewa sai abinda wanda telekomal da ke hannun shi shi ke sarrafa ta ya ƙara volume ya sauya tasha yi wane ne abin da ya dama suka ce to ayyukan da aka halitta wa dan adam dan ya aikata su kome ne ne wannan sun da aljabariya kenan al-insanu mushbaru suka ce dan adam tilasta shi aka yi aikata abin da ya aikata da aka aka kama shi da laifi na biyu suna al-qadariyya al-qadariyya kuma suna hadewa da al-mu'tazila kenan ana mun samu aljabariya sannan al-qadariyya to a cikin qadariyya kuma akwai al-mu'tazila su kuma me tunanin su su kuma allazina yughallibuna fi isbau allazina yaghluna fi isbat al-qadari su ne mutane suke yin guluwi wajen tabbatar da abin da Allah ya kadarta wa dan adam suka ce wa annahu yastaqillu bi fi'lihi ai dan adam shine ya aikata abin da ya ga dama aikin ma da ya aikata na ba daidai ba ba halittar Allah bane ba kun gane bambanci tsakaninsu da su da aljabariya su aljabariya kawai dan adam jan shi ne ake su kuma alƙadariya da su da almu'tazila su kuma haka aka kadarta mushi da haka dame za a kama shi lai kamar can suke cewa walau sha Allahu ma ashrakna wala aba'una ko suka ce ai inda Allah ya ga dama da bu mai shirka ba uwaye ba su yi shirka ba da haka dame za a kama da wani lai wannan shine tunani na biyu waɗannan tunani duka wanda suke na banza tunani na hudu ko kuma a ce dalili wanda shi kuma akan dalili yake tsayya shine ra'ayi na ahlus sunna wal jamaa ko kuma manhaji na ahlus sunna wal jamaa malaci amma ahlus sunnati wal jamaa fahumul wasat su tsaka tsakiye ne su busa tare da aljabariya wanda suka ce al insanu mujbaru sannan busa tare da al qadariya wanda suka ce ai quddira lahu hadha falima yu'aqab alayhi su kuma wasat ne su kuma tsaka tsakiye ne me tsaka tsakiyar malaci wahiya af'alul ibadi bi ikhtiyari cewa Allah shi ya halicci aikin amma kuma dan adam wajen aikata wannan aikin Allah ya bashi zabi wanda wannan kuma ayoyin Qur'ani duka suna nan suna bayani akan haka fa man sha'a falyu'min wa sha'a falyakfur ko wa hadaynahu an-najdayn inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kaga kenan wannan an ba dan adam dama ne ya zabi inda ya kamata ya dora kafar shi in ya daga ta ko yayi godiya ga Allah subhanahu wataala ko kuma ya ba bijira ya bijire wa Allah subhanahu wataala to wannan shine manhajin ahlus sunna wal jamaa su ga tsaka tsake da su jabariya sun ce kawai mujbal su kuma qadariya suka ce al qadariyat wal mu'tazila su kuma suna ga ce a ai bai kamata ba dan adam duk abin da ya aikata kawai shi jawo kanshi kuma aikin ma na banza shi halittan ma kanshi to duka wannan kuskure ne lalle ubangiji subhanahu wataala shi halicci komai ayyukan da'a shi halicce su ayyukan da suke lasa shi halicce su amma dan adam kuma an bashi an bashi zabi wajen aikata ayyukan nan in ya ga dama ya yi imani in ya ga dama kuma ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine daidai to shine mal ana yace af'aluna makhluqatun lillahi lakinnaha kasbun lana ya lahi sannan bayan shi daga cikin abubuwan suke ƙara bayyana mana cewa lalle dan adam ai an bashi zabin in ya ga dama ya bujirce in ya ga dama kuma ya yayi godiya ga Allah ta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa amma man a'ta wa taqa ya ce ina bayani akan mutum wanda a'ta ya bayar wattaka kuma ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskanta da kyakkyawa Allah ce fasalu yasiruhu lil yusra za mu sauƙaƙe mushi sauƙaƙaƙa shi da aikata aiki wanda yake mana gaci to ana akwai iskal din da yake zama akwai wanda suke cewa to tunda dan adam an rubuta tun a kadara cewa an san suwaye 'yan wuta an san suwaye 'yan aljanna suka ce falimal amal to da mi zai aiki tunda da an riga an shaka komi ko manzala sallallahu alaihi wasallam cewa inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 layla kaza kaza kaza har zuwa karshe summa yunfakh fihi ruh a busa mushi rai bayan an busa mushi rai fa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umarce shi da kalmomi guda hudu bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun am sa'idun za a rubuta ajalin shi a rubuta arzikin shi duk abin da zai samu maktub musaddar sannan kuma za a rubuta shaqi ne ai ma'ana dan wuta ne am sa'id ko kuma dan aljanna ne a lokacin wasu daga cikin sahabbai suka ce ya rasulullahi falimal amal to dan me zai aiki kenan mazalla ya ce a i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa an sauƙaƙe mishi abin da aka halicce shi dan shi kenan adam bai da hujja da zai ce a ai Allah ya riga ya rubuta kawai dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne a bar mu bi abin da muka ga dama wannan ba hujja bace ba sannan bayan shi ubangiji subhanahu wataala tun kahin ya halicci du ba sai da ya halicci duniyan bane sa abin da za a yi a cikin ta ba sai da muka zo muka zauna bane Allah ya san za a zo a zauna wani a wuri kaza wani a wuri kaza wani da riga kaza wani da riga kaza dama abu ne sananne a cikin ilimin Allah subhanahu wataala to yanzu sai ubangiji ya bada raskonan inda za ka tafi me abin maki a ciki babu labari ne wanda dama a wurin shi yake kuma ya san abin tun min bidayatihi ila nihayati tun daga farkon shi zuwa ƙarshen shi sai kawai da ka zo a cikin ciki mahaifiyarka aka rubuta kwana kaza za ka yi arzikinka kaza ne kaza kaza ne kuma ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne to wani abu ne mai sauƙi i'malu fa kullun yusarru lima khuliqa lahu kowa yi aiki abinda aka halice ka dan shi to Allah zai sauƙaƙe maka aikata shi sannan bayan shi kuma ka hada da addu'a ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wannan iya daga cikin abinda mazalla yake yawaita yi a cikin addu'a ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a da bauta maka karka ce a ne zakawun musulmi ne shikenan komai ya kare wallahi kallawa alfu kallawa al'ibratu bin nihayati walaysa bil bidaya abul lura al'ibratu bil khawatim abul lura shine karshen da mai mutun ya cika shine abin da ya komi hatsari duraka mutun ya rika roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah ya kama mishi Allah ya sa duk aikin da aikin da zai aikata ya zaman to ka cika akan abin da yake imani ne ga Allah subhanahu wataala to wannan shine bayanin da malam ya kawo karkashin wannan sai ya ce lakinnaha kasbul lana ya lahi kaga aikin da muka aikata ayyuka ne wanda mu muka tashi muka aikata su wanda kuma Allah ya faɗi haka wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum yace wa ya'fu an kaseer yace fa dhuqul azaba bima kuntum taksibun la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat abinda ta aikata ita wannan ran Allah yace wa dan aljanna udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga gidan aljanna bima kuntum ta'malun a dalilin ayyukan da kuka aikata kenan me ake a shiga aljanna aiki ake aikatawa Allah yake bamu labarin al'ummar da so gabata yace tilka ummatun qad khalat sai yace laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce wadda ta riga ta gabata laha ma kasabat na a gare ta abinda ta ma kanta ta aikata kenan wannan aiki aiki ne na dan adam an bashi zabi ko ya aikata alheri ko kuma ya aikata abin da yake ba alheri ba bayan shi maliki cewa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu min ta'atin aw jidduha murad wa kullu ma yaf'aluhu al-ibad duk abinda bayi suke aikata wani ayyuka min ta'atin sawa'un ne zamanto da'a ce ga Allah subhanahu wata'ala wannan aikin da zai aikata da'a ga Allah da zai yi ne nashi na'am yake cewa wa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu min ta'atin aw jidduha muradu wa kullu ma yaf'aluhu al-ibad duk abinda bayi za su aikata min ta'atin na da'a ne ga Allah subhanahu wata'ala aw jidduha ko kuma kishiyar da'a shine me aikin sabo aikin da aka yi sabo ga Allah subhanahu wata'ala ya ce audiduha muradu duka waɗannan ayyukan ay af'alul ibadi kulluha muradatun lillahi duk aikin da ɗadan zai aikata sawa'un aikin da'a ne ko kuma aikin da yake ba na da'a ba kar a ce ho wannan aikin da ake aikata na ba da'a ba an gagari Allah ne subhanallahi ba haka nan bane ba yace audiduha ko kuma kishiyar aikin alherin muradu duka muradi ne na Allah subhanahu wataala haka ya ga dama walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a duk rikicin da ake wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza inda Allah ya ga dama da kowa imani zai ba wanda yake farka da Allah subhanahu wataala me ya kawo kafirci dama da Allah ya ba dan adam ne yayi godiya ko kuma kafirce wa Allah subhanahu wataala to shine annabi malik ya ce wa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu min ta'atin aw jidduha murad duk abinda bayi za su aikata mai tsa'atin na da'a ne ga Allah an jidduha ko kuma kishiyarta muradu gaba ɗaya abu ne wanda yake abin nuha abin nihi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bayan shi maliki cewa li rabbina min ghairi matirani min hulana fafham wala tumali yace li rabbina waɗannan ayyukan da za a aikata aikin da'a da aikin sabo li rabbina ai duka ai min af'ali ta'ati wal ma'siyati dakhilatun tahta iradati Allah subhanahu wa ta'ala da aikin da'a da za a yi da aikin saba ma Allah duka yana karkashin shiga ganin daman ubangiji kenan abinda Allah ya ga dama ne ba duniya gagara shi ba ta yi ko kuma kahure sun gagare shi ne kuna makamancin wannan subhanallah bal inna ma ce Allah ya ba su dama ne da in sun ga dama su yi imani in kuma sun ga dama su butulcewa Allah subhanahu wataala yace minhu ay lam yujbirna alaiha kenan min ghairi matirari ba tare da tilas ba Allah bai tilasta wa kowa ba sai sa aka ce fa man sha'a wanda ya ga dama in ka ga dama kai imani in ka dama kuma ka butulce min ghairi maqdirari yace minhu daga Allah ne subhanahu wataala waɗannan ayyukan gaba ɗaya halittar shi ne lana karkashin aikatawan mu mu bayi mal yace fafham ka fahimci wannan bayani wala tumari karkai jayayya kidan babu wani wanda ya gagari Allah subhanahu wataala duk abin da yake faruwa ya kai ya kawo karkashin zartawar Allah subhanahu wataala ne ba hawai wanda suke kahurcin ba sun gagari ubangiji ne ko kuma kana ga addinin Allah yana ta shan wahala ko masu addinin suna ta shan wahala kuna makamancin wannan duka Allah ya ba da dama wanda ya ga dama ya yi can wanda ya ga dama kuma ya na ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wallahu yuridu an yatuba alaykum Allah mai girma da buwaya manufan shi abinda yake nihi iradar shi ita ce ya tuba alaikum ya gafarta muku zurban amma ina ka samu matsala wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tadillu su kuma waɗanda suke bin sha'awa na zuciya suke bin abin da yake fantara ce su kuma suke so an tamilu mailan azima ku karkace karkacewa mai girma yuridu Allah an yi hafifa anku Allah yana so ya sauƙaƙa muku amma kuma wa kulikan insanu ba'ifa an halicci na adam a cikin abin da yake na rauni halitta ce mai rauni daga dole in baka kusanci ayoyin Allah ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba abin da zai sa ka samu wannan damara ta ƙarhi ta fuskantar Allah subhanahu wataala ta abin da ya shahi da'a ga Allah subhanahu wataala da bijirewa shaitan to shine mal alai ce li rabbina waɗannan ayyuka ho gaba daya ubangiji subhanahu wataala shi halice su da da'a din da abin da yake sabani shi ne min ghairi matsirari ba tare da tilastawa ba minhu daga wajen ubangiji lana a gare mu mu bayi mali ce fafham ka fahimci wannan bayani da aka yi da kyau wala tumari sannan kuma karka yi jayayya sai mali kara da cewa wajaza lil maula yu'adhibul wara min ghairi ma zambin wala jurmin jara wajaza halattaccen abu ne lil maula ga majibintin lamari shine Allah subhanahu wataala yu'adhibul wara ya azabtar da bayi gaba ɗayan su min ghairi ma zambin ba tare da ma wani zunubi ba wala jurmin jara ko kuma wani aiki na ijiramanci wani aiki na banza jara wanda ya gudanu da ɗaya daga cikin bayi halittan shi ne kayan shi ne abin da ya ga dama zai yi wasu subhanahu wa ta'ala to shi ne mal'ana ya ce wa jaza lil maula ya cancanta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yu'azzibu wala ya azabtar da wanda ya ga dama ya ce daga cikin halittu min gairi ma zambin ba tare da wani zumbi ba kar ka ganin cewa in kana aikin da'a kamar kana da wata duruwa kana da wani kana da wata da ake kira shi da suna yanci na cewa dole sai an maka da'a ka nemi rahmar Allah subhanahu wataala wala jurmin ko kuma wani aiki na ijrami mana wani aiki na banna jara wanda ya gudana ba tare da zunubi ba ba tare da wani aiki na banna ba Allah in ya ga dama sai azabtar da kowa ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna allaha azaba ahla samawati inda allah mai girma da buwaya zai azabtar da ahla samawati waɗanda suke cikin sammai gaba ɗayan halittun da suke cikin sammai gaba ɗaya allah azabtar da su mazala ke cewa wani aqqa sama wa haqqa laha an ta'i sama ta yi ƙara kuma ya cancanta ta yi ƙara saboda irin dandazon halittun da suke samanta babu inda za a ajiye diddigen kafa face a wannan wurin akwai mala'ika ya yi sujada ga Allah ko ya ruku'i ga Allah subhanahu wata'ala to wannan halittu gaba ɗaya a cikin samman nan guda bakwai Allah yana iya azabtar da su law azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi da dukkan wata halitta da take saman doron ƙasa azabahum Allah zai azabtar da su wa huwa ghayru zalimin lahum ba zalimta su yi ba ba zalimta su yi ba walau rahimahum kuma inda zai rahamce su gaba daya kanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim rahamar Allah mai girma da buwaya ita ce mafi alheri game da su waɗannan bayi sama da abin da ya shahi aikin da su za su aikata da ka adalci ne kayan shi ne sammai nashi ne ƙasai nashi ne halittar take ciki nashi ne komi nashi ne abin da ya ga dama zai yi su amma daga cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to yanzu abin da ya shahi halitta an halicci da adam an bashi kaza an bashi kaza to amma kuma ga abin da ya shahi imani wanda ya imani sai Allah ya yi godiya ga aikin da ya aikata sai Allah ba shi gidan aljanna wanda kuma ya fantare ya bujire sai Allah subhanahu wataala ya azabtar da shi iya gurgurdan irin abin da ya na ba daidai ba shine Allah ke cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayar kumayya sai ce wa in taku hasanatan yudha'ifha kai wai aikin alheri da adam zai aikata in ta kasance aikin alheri ne yudha'ifuha Allah zai limka wannan aikin nan limkin balimke sannan kuma wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma Allah zai bada daga wajen shi lada mai yawa lada gwaggwaba a cikin hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya yace dan adam da zai aikata ayyuka na zunubai ya koma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a ce kuma wannan zunubin nashi kahin ya tuba ya kai balaga ananan sama ya kai cikin sama daga nan ƙasa har zuwa sama sai ne mai gafara Allah Allah ya ce gafartu laka wala ubali zan gafarta maka zunuban nan naka gaba daya kuma wala ubali bana wani lura da abin da ya wuce a baya abin da ya wuce kawai ya wuce at-taubatu tajubbu ma ma ma ma ma ma, ma qablaha tuba idan mutum yayi yana goge mishi duk abin da ya gabace shi kenan duk abin da ya gabata daga tuba da kai abin da takarrinka da ba su kuma fara ne tas ba ma wannan ba Allah ke cewa zan maida maka aikin da kai na zunubin Allah ce zan masanya shi koma lada zunubin ne amma za a masanya maka kuma ya koma lada saboda tuba wannan daga cikin muhimmancin da tuba yake da a cikin rayuwar mutum musulmi kar mutum ya jinkirta tuba ya kokari ya tuba saboda alherin da yake cikin haka haka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci haka cewa shi lalle ba azzali bane ga abin da abin da ya shayi halittar shi kuma ka duba aiki alheri in ka aikata ɗaya sai a limka shi limki goma daga limki goma sai a limka shi ɗari bakwai daga ɗari bakwai inda kuma wallahu yu za'ifu liman ya sha'u wallahu wasu ina alim kuma daga nan ma Allah ya limka maka shi limkin ba limki Allah zai rika tattalin abin yana ƙara haɓaka amma idan ɗan adam ya aikata aikin zunubi ɗaya to zunubi ɗaya za a bashi amma duk da haka idan ka je gobe kiyama sai an lissafa mutum 999 an yi gidan wuta da su ɗaya ne zai ta aljanna a cikin duk duniya duk da wannan rahmata Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dubu ɗaya zai ta yi sauran 999 ta ɗaya su to kuma za ka fahimta ka daga yadda za ka ga ɗan adam ya ɗaura ɗamara ga duniya irin damarar da ya ma duniya za ka fahimci lalle Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin waɗannan mutanen wanda su ne za su ta gidan aljanna amma tabbas akwai matsala ba ta wasa ba a cikin wani hadisi daban manzala sallallahu alaihi yake cewa yake yabo ga Allah yake cewa la uhsi sana'an alayka ya ubangiji bana iyakance yabo akanka anta kama aslaita ala nafsika ya ubangiji kamar yanda kai yabo a karan kanka kai yabi kanka da kanka manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yadkhula aljannata ahadan lan yudkhila jan lan yudkhila aljannata ahadan amalu babu wani mutum daya wanda aikin shi ne zai kai shi gidan aljanna dan adam a lokacin da kake da'a ga Allah karkar kajin kai azumi kai sallah kai qiyamul layl kai azumin nafila kai wane ne ka rika daga karan hanci kana aikin ibada sai kai ko kuma ka rika jin jijji da kai a cikin zuciyarka cewa ai kai inna ba wani abin da kake aikata na ba daidai ba ka nemi rahamar Allah subhanahu wataala ka rika jin tsoron azabar Allah mai girma da buwaya kuma wannan ayyukan da kake aikatawa wa ya baka garantin cewa Allah ya karba to da ka mena jijji da kai babu wata ranar mazalla yake cewa sahabbai babu wanda aikin shi zai kai shi gidan aljanna sai sahabbai suke cewa wala anta ya rasulullahi ko ka yama aikin Allah mazalla yake cewa wala ana ko ni ma yace illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu sai Allah ya lullube ni da rahama ta musamman daga wajen shi to amma su waye Allah yake lullube da rahama war suka aikata aikin duk wanda bai aikata aikin ba zancen ya samu rahamar Allah subhanahu wataala bai taso ba waɗanda za a ba wannan rahamar na a datar da su da shiga gidan aljanna su ne mutanen da suka aikata ayyuka na da'a daga fal a'malu sababun lidkhulil janna aikin da ɗan adam zai aikata sababi ne na ya kai shi gidan aljanna walaisa tahiyya saman lil janna wai ba aikin alherin da ka aikata ba kaman wani biya ne kai ka shiga aljanna ba saman bane mana ba wani ba wani kambaci bane ko saye ne kai a in ka aikata ayyuka na alheri to wannan sai su sanya sababi Allah sai ya lullube ka da rahamar shi sai ka shiga gidan aljanna to wannan shine abin da malam yake ambata mana a wannan waje yake cewa kullu ma minhu komi da ka sani daga Allah subhanahu wata'ala yake shine ce wajaza lil maula yu'adhibul wara min ghairi ma zambin wala min jara sai bai na gaba yace fa kullu ma minhu ta'ala yajmulu li'annahu an fi'lihi la yus'al duka waɗannan abubuwa suna jan hankalin adam akan ya yarda shi bawa ne ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ga dama sai a zartar da kowa ne ga dama sai ba kowa rahama malice fa kullu ma minhu duk fa wani abin da ya zama to daga wajen Allah ne ta'ala mabuwayi ya jumulu abu ne mai kyau duk abin da Allah ya yi shine daidai ko shine abu wanda yake mai kyau me yasa li'annahu an fi'lihi la yus'alu saboda shi Allah subhanahu wata'ala dangance da ayyukan shi la yus'alu ba a tambaya me yasa akai kaza me yasa ba ai kaza ba me yasa aka kadarta ma wani kaza ba amma Allah wannan tambaya malike cewa a jalla wa ala min al af'ali wal a'la kullu ma minhu jalla wa ala min al af'ali wal awamir wal nawahi yajru duk abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala na abin da shi ayyukan ne na abin da shi umarni ne na abin da shi hali ne to duka abu ne wanda yake kyakkyawa li anna kullu ma yasduru 'ani azza wa jalla fa innahu mahmudun duk abin da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abin abin godiya ne duk umarnin da Allah ya bada shi ne daidai duk halin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba yi wannan abin shi ne daidai a yau da adam yana ga cewa shi zai tsara maka shi rayuwa yana ga cewa manhajin da ya doka a irin yanayin da yake rayuwa da yadda yake takama duniya ta ci gaba technology da sauran abubuwa makamantan wannan sai ke ga a ai bai kamata ba a rika cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ana ma mutane shari'a da wani shari'ar da ta rige ta gaba da tun a baya a yau dan adam iya da wannan tunani kuma da yawa hatta da wasu daga cikin suke da awar musulunci ma a nan wasu shekaru da aka yi hirar shari'ar musulunci mutane suka rika kar kusa mutane cikin fitina kar kusa mutane cikin rikici kar kusa cikin mutane cikin kaza kaza maganganu makamantan wannan to shi duk abin da ya zo daga Allah daidai ne kuma ubangiji subhanahu wataala shi ya halice ka san kai wane ne kai menene abin da yake gyara ka me abin da baya gyara ka duk abin da Allah ya shata a matsayin cewa kaza an ce ayi in dan adam yayi alheri shine zai samu ba Allah subhanahu wataala ba idan ka ce ka ayi kaza dan adam in ya bari wannan barin da shi yake gyarawa ba Allah subhanahu wataala ba karka tsammanin cewa dan Allah ya ce ayi kaza kun yi kamar za ku ƙara Allah da wani abu Allah ko an ce a bar kaza kun bari za ku za ku za ku rage Allah da wani abu kun ki bari za ku rage Allah da wani abu kalla haka duk abin da yazo daga Allah subhanahu wataala shine abin da yake daidai fa kullu ma minhu ta'ala yajmud shine abin da yake daidai duk tsarin da Allah ya bada shine tsarin da yake wajibi akan bayi su da saman shi kuma wallahi dan adam ba zai samu hutun zuciya ba sai yanda ran da ya yarda cewa zai yi aiki da abin da Allah mai girma da buwa ya hukunta amma tunaninka tsarinka ka'idodinka dokokinka yanzu dokokin duka ba su ba amma kuma me yake tahiya daidai a cikin tsarin duniya hatta da manyan kasashen da ake ga su ne namazi in aka kado da wata badakalar da ake yi a cikin kasashen sai ga abin sai a hankali wannan bangaren da ya shafi hukumomin ma banda abin da ya shahi irin zamantakewar da suke yi irin na dabbobi Allah ce kaza suna ga kaza an takura wa ɗan adam yana da dama yanzu wannan magana da aka yi a kwasai da rukun ran alami shi da ya wuce na irin abin da yara suke yi na batsa me kai al'umma zuwa ga waɗannan abubuwa kaulan wahidan sabka daga karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kawai sai a zo ana hira hadisi sai wani ya rika gani a jami za ka rika mutane hira hadisi yana kamar wani ci baya ne kamar wani kauyanci ne kamar mine ne to diyan da dan adam ya bar waɗannan abuwa wallahi ba abin da zai gani a cikin rayuwar shi in ba bala'i ba duk inda aka zo za a yi magana sai a rika harakar laisite ne ba ruwan kowa da waye ba ruwan mutane da addini ba ruwan mutane da addini kai in ba addini ba kai waye kai me kai me an wani rayuwarka da kai dabba ma ta hika an baka da addini Allah ya ce ula'ika kal an'am yace bal hum adall lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga hankalin nan ba fahimtar gaskiya ga zuciya ba ta hararan gaskiya idon bai kallon gaskiya kunna bai sauraron gaskiya Allah ce kai waɗannan mutanen kal an'ami kamar dabba suke sai ce kai ba wannan bal hum adall sun ma dabba bacewa wanda sun fiye gidanku da kai idan baka da addini to duka in ba wannan abin aka kuma ba wallahi ba ran da za a ga da kyau kuma lalaci da yadda duniya ta sayo gaba wannan somi tabi ne saboda ana nan makircin dare da rana kulla shi ake kuma intisharun razila irin waɗannan abubuwa na rishin mutunci da batsa da tsiraici shine abin da ake so al'umma yayi kanta a cikin zukatansu binciken da aka yi hatta a ɓangaren da ya shahi ilimin na zamanin duk wanda yake kallace-kallace irin waɗannan abubuwan na batsa hatta da ƙwaƙwallo shi za ta zama to ƙwaƙwalluwa ce harbana ba ta iya riƙe komi to amma yau an bar yara suna abin da yanzu wacce shekara an ce suna ɗarwa ma kansu aure yanzu kuma sun zo da wahalar wani ƙamsa guda kuma daga an yi magana sai daga ai ba ruwan mutane yara yara kankana matasa sabbin balaga maza da mata kamar isansu ne za ku ɗauko da da wuta ku haɗa soji guda kuma ku ce bayan da za a iya tashi yana yiwa bai yiwa kuma wallahi ba abin da zai baka takaici sai duk mutumin da yake da alaƙa da irin wannan yara kana zuwa makarantun boko wallahi abin zai baka mamakin abin da baka tsammani kuma da yawa daga cikin ma'ana mun yi boko ai mun san yadda abin yake irin wannan lalace ba abin da zai tsaida shi sai abin da yake addini ne shata shi yanzu tsarin da uwayenmu suka yi a da aka zo aka ce za a buɗe musu boko suka ce a a tsaya dole a yi ɓangaren maza daban na mata daban aka yi ikon garsu aka yi ikon jefi ko ba ka ba suna ran tsakin sai katani ake ganin su yanzu yanzu ana ga wayewa ne ci gaba ne da yaro da yarinya ɗora saman tabul guda yarinya ta sa riga matsatsa daga ciki ta ɗauko riga ta ɗora a sama ƙirjinta a waje gashinta a waje ga manya-manyan saruloli a hannunsu ga shabakal an kabutiya daga sun danna shiga za su abinda suka tambaya shi za a basu abinda ba su tambayan ba sai an basu shi ta yi su zaune lahiya wallahi bayan da za a zaune lahiya ku duba abin da ya shahi fasikancin na a yau yanzu ba maganan wani wani bane ya yi zina da wata a yanzu magana ce ta komo akan 'yan gida guda su rika amfani da junansu haka ake yanzu can hadisin da wanzu lake cewa in ɗiyanku suka yi shekara bakwai ku koya musu sallah sannan kuma ku farri ku bai na hunfil mazaji'i idan bala ku ashar ɗan sun kai shekarun nan ku raba makwanci tsakaninsu an ana gaba komi bane ba ku raba makwancinsu waje kar su kwanta maza da mata a hana sojoji guda su kwanta mazalla ya hana kamar za a ce ga aiba wani abu ne ba bariki wane ne ana ta hauka da shirme a cikin gidaje da yawa yanzu na bara ake ba da labarin wani gida a jami wanda wanya ma kanwa ciki wallahi da uwar da uban gaba ɗaya kan sayo mili su to ina ƙarshen barikin ina barikin ta fitaki ta cece ku au kamar abu ne asalin wanda hankalin ɗadan bai iya amsa zuciya ba ta iya amsa ana haɗe wasu zubiya suka yi gaba ɗaya su to tsarin Allah shi ne tsari sawa'un adam ya so ko kare so ko ya yarda ko bai yarda ba ko ya iman da ko bai iman da haka ba tsarin Allah shi ne tsari shi ne tsarin da yake daidai da halittar adam yanzu mu duba harshen adalcin da muke wa Allah subhanahu wataala a duniyance yanzu misali wannan wayar idan aka yi ta aka ce ga ka'idodin da za a aiki da ita kowa ya yarda ba ja cewa ka'idan da aka dora dole wannan ka'idan shi za a bi dole ka caza ta dole ka yi wane ne dole a yi wane ne to kuma an kana so ta maka aikin da kake bukata daga an yi magana ka ce a ai ka'idar sallar ce haka ko kuma in likita ne dora maka wasu magunguna ka ce ai ka'idan ne tartaman in ne haka nan shi ke yanzu kowa zai shiru me yasa saboda dokta ya magana amma Allah ya magana kuma kowa ya nuna kawai yana gama kai da ka magana Allah ba duk kami da mutane baya to wallahi in ba tsarin Allah ko baran da za a ga da kyau su waɗanda ake takaman za a kwaikwayo su aje a gani suke rayuwa mugun dogulgulo ne suke ciki na kirki rayuwa ce suke wanda babu ɗanɗano ko kaɗa a cikinta aka suke rayuwa suna rayuwa kamar dabbobi kowa yana abin da ya ga dama ɗa mahaifi ya yi magana ɗan ya ce ƙarya kake uwa ta yi magana iya ta ce ƙarya kike haka suke kuma waɗannan saƙafar da irin wannan tunanin yana da yana shigowa cikin ƙasashenmu ta hanyar saluloli ne ta hanyar tele ne ta hanyar wane ne kuma duka abin yana komawa zuwa ga ma waɗanda su Allah ya ɗora ma yaunin tarbiyyar da al'umma wai a tsarin addini wa aiki na fari in Allah ce ka zama shugaban ƙasar Nijar a yau ba tunani ya za a gada a yi gada ba a yi kwanta a yi wane ne a gina ma'aikatu a'a yaya za a yi addinin mutane ya kyau in suka ginu a addini to babu wani abin da zai ba su wahala in ko ba su gino a addini ba to wallahi babu wani abin da zai tafi daidai ko mije gulgulu ne za a kai kuma shi ne abin da yake faruwa ka'idodin na cin hanci da rashawa an rubuta su wane ne an rubuta komi an rubuta shi amma ko miye ba a yi komi ake kowa abin da ga dama yake yi awwalu wajibin alal abid farkon wajibi akan bayi shine su san Allah shine abin da za a kula musu da shi to in ba a yi wannan ba wallahi rayuwa matsala a gaba ma za a fara fuskantanta wannan duk labari ne ake yi tun da abin kullum gaba yake su waɗanda suke wanda suke neman alfasha ya a cikin mutane suna nan dare da rana aiki suke aiki suke ya za a yi alfashan ne zamanto shi ne abin da zai yaɗu a cikin al'umma kaga akwai abubuwa da yawa wanda gaskiya dama dole ne dole ne yara su yi abin da ba daidai ba an ba su daman da ya wuce iyaka halwa tamma cakuɗaɗɗe ne ya wannan haddis wala haraj dama ba babu hirin shi a samu wasu gungun mutane ya zama to banda amfani da ɗiyan mutane ba su da aiki kaga mutum ya ya ya tura ɗiyar shi karatu amma ba karatun za ta yi ba kai wallahi ko a irin nan kaga nan garin da misali abubuwan da suke faruwa suna da yawa duk wanda yake tura ɗiyar shi lakwal wallahi ya sa ido da kyau akwai marakiz da yaran da suke zuwa lokaci zuwa lokaci wasu wanda ake matsaya lokacin recreation aka aka hudo su za su tai wasu kuma dama daga sun an ajiye su a kohon local institution harkokin su da yawa suna da akwai irin wannan to yara dama an ce sun yi wani abin da yake na dama dama a ciki suke dama a ciki suke abu ne kuma abu ne wanda babu muruwa a cikin shi bi ma'ana babu insaniya a cikin shi kaman babu abin da cancanta da dacewa a cikin shi to wajibi ne tsarin Allah a bishi in ko ba a bishi ba kowa zai ji a jiki ce jiki magayi ko fa kullu ma minhu ta'ala yajmulu duk abin da yazo daga wajen Allah subhanahu wata'ala shine abin da ya dace shine kikkiawan abu li'annahu an fi'lihi la yus'alu saboda shi Allah subhanahu wata'ala dangance da ayyukan shi da yake aikatawa la yus'alu ba a tambayar shi me yasa akai kaza Allah ke cewa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba wanda zai ce ma Allah me yasa aka yi kaza amma mu kuma duk abin da muka aikata sai an ce mana me yasa kuka yi kaza daka wajibi ne bawa ya yarda da haka daka fa yad'u al-uqubat Allah yana sanya uquba yana sanya ni'imtawa wanda ya kyautata Allah ya ni'imta shi ya karrama shi ya darajta shi wanda kuma ya aikata abin da ya ga dama sabanin haka Allah subhanahu wataala kuma zai yayi tanadin azaba tana nan Allah zai azabtar da shi daga cikin irin abubuwan da Allah hukunta a yau wanda duniya take ga cewa tana da ja mutumin da ya kashe a kashe shi wannan shine abin da Allah ya rubuta wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi ai anna nafsa maqtulatun bin nafsi duk wanda ya kashe a kashe shi sai ce wa lakum fil qisasi hayatun akwai akwai rayuwa a cikin qisasi in mutum ya kashe a kashe shi Allah ya ce akwai rayuwa a cikin haka kamar yaya ta hanyar da in aka kashe za a kashe ka sai ka ja hannunka ba za ka kashe ba kaga shi ya rayu kai ka rayu walakun fil qisasi hayatun kenan sannan tsarin da Allah subhanahu wataala ya dora bangaren da ya shafi sata na mutum in ya sata in ya kai rubu'u dinar me za a mushi za a cire tafin hannun shi don ya ɗauka yanzu muta- misali irin sace-sacen da ake a yau wani libi zai ta yi sai ya yi shekaru nawa zai ɗan tattaro abin da tattaro kawai ya kawo misali sh- ya ya buɗe wani shago kuna makamancin wannan ya zuba wannan kaya wani ya zo daga sama ya buɗe shago ya kwashe kayan gaba ɗaya kuma wai har a je gaban hukuma a rika takaddaman ce a wane ne ana neman kare shi ɓarawon fa shi ba a ga tallar rayuwar shi dai ya shi kike ta sa- saharan nan ba a ga tallar rayuwar shi dai wahalhalin da ya sha ya je ya nemo kuma haka kawai wani ya zo ya ɗauka kuma a ce ai ba ai magana ba wallahi tsarin ɗadam a cike yake da shagulgulu shirme ne na kirki tsarin Allah shi ne tsari in ya sata a cire in ya sake a sake wa in uttun udna in ya in ya sake hallo a sake wallahi dole bane kuma idan ana irin wannan shari'a abinda zai baka shi ubangijin da ya halicce mu ya san mu suwaye sanin da mu musamman mu suwaye da ya ɗora mana wannan shari'ar inda aka yanke ma mutum ɗaya aka wuto aka ce to gashi wani wani ya yi sata an yanke hannun shi wala kowa zai je da aiki ne amma mutane haka kawai mutum ya saci abin mutane ya kai wani wuri ya taskance ya je ya kasance ƙarin kuma ya hutu ya ci gaba da da mu'amalar shi. shi wancan shi ke ta tashi asara tsarin allah shi ne tsari to da ka duk yanda za a sha da irin haddin haddi da aka dora na na mazinaci asayibu zani bazawari mazinaci aka ce a jehe shi farjuhum albatta a jehe shi har ya mutu dan me yaje ya aikata abin da ba daidai ba idan ko bai da aure aka kama shi a mushi bulala 100 eh idan kuma ya zama to yayi aure ko a lokacin sai a- sai a jehe shi har ya mutu dan me yayi abinda Allah ya haramta kuma ta'addi ala huquqil akharin taka haƙƙin wani ne akwai cin mutunci da cin zarafi amma duka aka zo sai a rika du'a shi ai shi wanda ya aikata ba daidai ba wai shi ake nema a kai shi ko mutumin da aka zalunta kawai haƙƙin shi ana ga ba wani haƙƙi bane ba wanda abin kulawa to wanda daga alqawanil wada'iyya dokoki irin na zamani abin da suke tsaye akan shi kenan kuma wannan abubuwan sun saba wa abin da Allah mai girma da buwa ya sabkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa musulmi duk abin da Allah ya hukunta ya zartar a bangaren da ya shahi kadara Allah ya kadarta maka wani alheri ya kadarta maka abin da yake sabanin alheri ne duka kai godiya ga Allah subhanahu wataala Allah shi ya san menene yake daidai da kai kai yanzu kake gani shi kuma ubangiji subhanahu wataala rayuwarka gaba ɗaya rasfar yana hannun shi ta ka duk abin da ya faru ka ce alhamdulillah rayuwa ta maka kumci ka ce alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a cikin diyanin da na tsinci kaina la'alla wannan shine alheri a gare ka Allah ya jarrabe ka da wata cuta la'alla wannan cuta ta zama to kankaran zunubanka ne kana mutuwa da kai da wahala kun kare to duk abin da Allah hukunta shine daidai li'annahu an fi'lihi la yus'alu ubangiji subhanahu wataala game da abin da ya shahi aikin shi to babu wani wanda zai ce kaza za a yi ko kuma kaza ya kamata ko kaza bai kamata ba mal ya ce fa'in yusuf fa'in na min fadlihi wa in yi azib fa bi mahadi adlihi fa'in yusuf idan bawa ya aikata aikin samun lada allah ya ba shi lada fa'in na wannan ba da ladan da aka yi min fadlihi iya daga cikin falala allah subhanahu wata'ala allah ya ga dama da falalar shi ya baka wannan wannan ladan sannan kuma wa in yi azib sannan kuma idan bawa ya aikata aiki wanda allah ya azabtar da shi fabi mahdi adlihi wannan tsantsan adalcin Allah subhanahu wataala ne wanda ya aikata alheri zai gani wanda kuma ya aikata sabani shi ma zai gani kuma ya amal misqala zarratin kowanne zai gani in alheri ne in sharri ne kowanne zai gani to wannan shine abin da Allah ya dora a matsayin ka'ida fa in yusib fa innahu min fadlihi wa in yu'adhib fa bi mahdi adlihi malike ta fa lam yajib alaihi fi'lul aslahi wa las salahi wa man lam yafhami awai haman lam yuflihi yace fa in fa lam yajib alayhi ba fa dole bane akan Allah subhanahu wataala fi'lul aslahi aikata managarci wannan akwai wasu daga cikin kungiyoyi al-mu'tazila suna cewa yajibu ala Allah fi'lul aslah duk abinda Allah zai aikata dole zama to abu ne mai kyau a tunanin suwa a tunanin su su malai ce wa hadha batilun wannan ab- tunani ne lalatacce me yasa li'annahu la yajibu 'ala Allah shay'un babu wani abin da yake wajibi akan Allah subhanahu wataala ko akwai babu barzana zuwa ce ya wajaba a gare shi aikata kaza da amma ba abin da ya wajaba akai in kaga wani abu wajibi akan Allah to shi ya dora maka shi shi ya dora maka shi ba tunaninka bane ko kokolloka ko wannan in kaga ce a ai ya wajaba a ga Allah ya a, babu wannan malaka ce wala ahad yujibu ala Allah shay'an babu wani mutum ɗaya wanda yake zai iya wajabta wani abu akan Allah subhanahu wataala wa innama Allah huwa allazi yujibu ala nafsihi rahmatan minhu akwai abin da Allah dora ma kan shi saboda rahama da gabayi ta Allah ke ta cikin suratul rum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ko yace ya zama haƙƙi akan mu ya zama wajibi akan mu Allah ce mu taimaka wa masu imani wa dora mushi shi dora maka shi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin maliki ta hada haqqun haqqahu Allah ala nafsi subhanahu wa ta'ala wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqul ibadi ala allah haqqin da bawa yake da akan Allah Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a kar da Allah ya azabtar da wanda baya shirka da shi wanda shi kuma Allah shi dokan ma kanshi wani ya dokan ma kanshi cewa ba zai azabtar da duk mutumin da ya zama to baya shirka ga Allah subhanahu wataala malice hadha tafaddul minhu wannan wata ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala lali anna ahadan aujaba alaihi zalika ba dan wani ya wajabta wa shaka a shine ya wajabta wa kanshi haka din da kai dora ma kanshi ba wanda yake kaza kaza zan mu ba wanda yake kaza kaza zan mushi ya dora ma kanshi cewa ba wanda ya mutu yana shirka baya gafarta mushi yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda yake hada Allah da wani a cikin bauta Allah ce na haramta mushi aljanna ina ne makomai shi wa ma wahun nar makoma shi wuta ce sannan ko ba wanda zai iya taimaka mishi wa ma lizalimin min ansar to kaga anan wa dora wannan kaida Allah shi dora maka shi da kashi wannan kaida to shine mallan ne yake cewa falam yajib alaihi fi'lul aslahi wala salahi ko kuma abin da yake nagarta ka ce ai wajibi ne akan Allah subhanahu wataala abin da kai ka tunato ko ka hankalto malikin cewa wai hamal lam yuflihi kai can mutumin da bai rabauta ba ta hanyar bauta ga Allah da yarda cewa Allah ya ce cancanta yi kaza duk abin da ya dora inda ya dora shine adalci kuma shine daidai duk mutumin da bai fanci haka ba to wannan mutumin wailul lahu azaba Allah ta tabbata a gare shi malaki cewa baiti na karshe a cikin wannan wannan babi yace fa kullu man sha'a hudahu yahtadi wa in yurid idlala 'abdin ya'tadi fa kullu man sha'a hudahu dukkan wanda Allah ya so shiryar da shi ya tadi wanda mutum zai shiryu wa in yurid idlala abdin wanda kuma Allah ya nuwaci batar da shi ya tadi wannan bawan sai a same shi da yin ta'addanci akan haƙƙin Allah subhanahu wataala da ka shirya tana hannun Allah mai girma da buwaya faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam dukkan mutumin da Allah ya bude kirjin shi ya zama to ka amshi addinin musulunci to wannan alama ce akan wannan bawa Allah subhanahu wataala ya nuhaci shiryar da shi sannan wa man yurid an yudillahu wanda kuma Allah subhanahu wataala ya ga daman batar da shi yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama Allah zai sa kirjin wannan mutum ya zama to mai kumci dayyiq sannan kuma harajan zai zama to yana mai jin zahi ka'annama yas'adu fi sama kai ka ce mutumin da yake tattaki ne ce zai hau sama ka ce za ka hau sama ba kuranga ba tsani ba wani abin da za ka kama a ce za ka yi yunkurin hawa sama kaga tashi hankali ne mai girma ubangiji subhanahu wataala shi yake shirya da wanda ya ga dama daga cikin bayan shi fal hidayatu laha asbabun shiriya iya da sababba haka kuma bata shi ba iya da sababba duk mutumin da ya tsinci kanshi a cikin musulunci kuma a cikin musulunci ma ya tsinci kanshi a cikin kokarin ya za a ya ƙara gane addini shi ƙara bautawa Allah subhanahu wataala ala basiratin to wannan bawa ya daga hannu yayi godiya ga Allah subhanahu wataala malaka cewa in yurid idlal abdin idan ubangiji subhanahu wataala ya ga damar batar da abdin bawa ya tadi wannan mutumin sai a same shi duk wani aikin da za a aikata na ba daidai ba zaka samu hannun shi a cikin dumudu sai fasali na gaba malaka ta faslun fil kalami ala rizqi fasali da zai magana akan magana akan arziki idan ka ce arziki huwa ma yasuquhu Allahu azza wa jalla lil ibad shine abinda Allah zai jayo ya damka a hannun bayi mimma yaqtatuna bihi abinda za su ci ne ko kuma abinda za su mallaka ne ko ya zama mallaka ko ya zama to abinci abinda za a amfani da shi duka arzikin bai wuce wannan ba to wannan arziki abu ne wanda yake hannun Allah mai girma da ruwa Allah ke cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a ban kasa face arzikinta yana wajen Allah mai girma da buwaya wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah ya san mustaqar matabbacin inda kowa zai tabbata ya zauna yayi kaza yayi kaza duka wannan Allah ya sani arzikinka yana wajen Allah subhanahu wataala ka neme shi a wajen Allah babu wanda yake arzutawa sai wa sai Allah duk yanda mutum ya kai ga sihiri da dabo da tsubbu da wane ne wallahi bai isa ba ya sa ka ka zaman to mai arziki in ba Allah kada ta maka wannan ba bal hasali abinda ka samu a matsayin arziki da kake tsammahanin cewa da hannun wane shi wanan nan kullum arzikin da yake hannunka ne yake kallo ko ba ka ba yanzu duk wanda zai maka sihiri zai maka bokanci ko zai maka tsubbu me yake kallo kudin da ke hannunka yake kallo in baka da ko biye ba ya saurare ka ba ya saurare ka ba saboda ba abin da za ka iya bashi to idan da zai iya arzuta wani ko kuma shi ne ya ma wannan arzikin kake ga cewa in ka bata da shi a samu matsala shi ne sami maka shi ba idan yana ga shi bai da dama aka rama kallahu da me sami ma ɗiyan shi ba ƙannin shi da yayin shi ɗan uwan mahaifi shi da ɗan uwan mahaifi shi arziki na Allah ne in ya baka ya baka ɗan mai baka ba kuma ka nema a wajen shi shi yake badawa ba mai bada ba mai amsha sai Allah subhanahu wa ta'ala to Allah inna Allah huwar razzaqu dhul quwwati al-matin shine mai arzutawa da aka fal arzaqu kulluha min Allah duk wani abin da ka sani arziki kuma aka ce arziki ba dole bai zaman to abin abin da yake dukiya duk wata ni'ima da Allah ya maka arziki ce jin da Allah maka arziki ne ganin ka arziki ne hankali arziki ne yanzu duk abin da kake takama kake fafutukan ka samu na duniya inda Allah ya amshe ɗaya daga cikin arzikin da ya maka da wani abin da ba da ba da mishi ba yanzu Allah ya janye hankalin da ya makawa shi ya yake ciki ina magana lissahi ko tahe-tahe daga nan zuwa can lissahin wane ne ko aikin wace ce ko aikin wane ne a kawai killace ka zai idan ana ga cewa kai babban mutum ne ba a so a gane sai a killace ka irin shugabannin kasashen da suke hauka ciya sai a killace su kawai ba sai dai wani ya rika magana da sunansu to arziki na Allah ne kuma waɗanda abubuwa duka Allah shi yake bayar da su ga bayi ya ba ma shi yake arzutar da kowa alhasharat irin kwarin da suke kaiwa su kawo duka Allah ke arzuta su wadda dabobi wasiba da irin dabobi da suke cikin daji namun daji haka kuma da tsuntsaye da ɗiyan adam ɗin da duk wata halittar da ka sani ai kullu ma ya dubbu fil ard aw ala al ard duk abin da ke kaiwa ya kawo a saman doron ƙasa arzike shi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah shi ke arzuta shi da haka inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin to shi arzikin nan malamai suna cewa kashi ne daban-daban yana ya kasu kashi biyu abu na farko rizqu tamallukin arziki na mallaka mana ka mallaki kaza wa huwa ma yataghazzawna bihi wa ya'kuluna wa yashrabun shine abin da za a ci a sha wala shine arziki na at-tamalluk sannan kuma akwai arziki wanda yake na abin da ya shahi al-qut akwai al-qut akwai at-tamalluk at-tamalluk shine mallaka abubuwa ka mallaki gidaje kaza ka mallaki karnuka kaza ka mallaki wane ne sannan kuma akwai alqutu abincin da dan adam zai rika ci da shi da sauran dabbobi gaba daya sannan kuma war rizqu aidan yanqasimu ila qismain akwai rizqu halalin sannan kuma akwai rizqu haram bayan wannan kuma arzikin shi ma akwai wanda yake halal ne akwai kuma wanda yake haram ne kaso na farko rizqu halal arziki na halal wa huwa ma kana min kasabin tayyibin shine mutum ya nemi arziki ta hanyar da addini ya yarda a nemi arziki kasuwanci ne wani aiki ne kwadago ne wane ne wa hadha huwa allazi yughazzi taghziyatan tayyibatan duk mutumin da ya zama to abin da yake samun kuɗi ta hanyar shi abu ne wanda addini ya yarda a samu kuɗi ta wannan bangaren to abincin da yake ci abinci ne wanda yake na halal tsoka da take tsirowa a jikin shi tsoka ce halattacciya wanda insha Allah hukumar ta gidan aljanna ne amma sabanin shi ba wanda ya ci haram ya ci ya ci ya koshi mazala ke cewa duk jikin da ya toho da haram fannaru aula bihi wutar jahannama ce kamata a sama wannan jikin to naka arziki mutum ya neme shi ta hanya ta hanyar alheri wa huwa allazi yanfa'u almuslim kuma sannan wannan arzikin na alheri na hanya ta halal shine wanda zai amfanar da musulmi idan ta saddaqa minhu in ya bada sadaka au akalahu ko ya ci ko ya ba ya fi san wani abu to wannan abu ne wanda zai samu lada akai ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati sai ce wa amalu salihan ya ku taron manzanni ku ci daga dada dan abin da aka halatta muku wa amalu salihan ku aikata ayyuka managarta da dukiyar da Allah ya baku sai Allah ya baku lada akan wannan sannan lace ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku da kuka yi imani kuma ku ci daga dada dan abin da muka arzuta ku da shi kenan ba haram ba manzon sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambaci haka cewa wani mutum yutilu safara ash'asa aghbara yayi furtutu kayan shi sun yi kura gashin shi ya tashi wannan mutum yana cikin farfajiyar cikin dokar daji ya muddu ya dahi ila sama ya daga hannun shi sama yana cewa ya rabbi ya rabb ya Allah ya Allah ya Allah aka mun dauke manzo Allah yake cewa wannan mutumin abincin shi haram ne guzurin shi haram ne kayan shi haram ne da haram dama jikin shi ya toho manzo Allah yake cewa fa anna yustajabu la ta ya za a amsa ma irin wannan mutum adda shi da ka rike da in kai ta hanya halal to tabbas za ka samu alherin da yake ciki ubangiji yake cewa ya ayyuhan nasu kunu min ma fil ardi yace halalan tayyiba ku ci abin da yake saman doron kasa abin da yake halal wanda yake tayyib nagartacce sai ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyi na shaytan wajen tara dukiya sata yaudara zamba cin dukiyar riba da dukkan wani abin da mutum zai ya jayo haƙƙin wani sa a cikin hannun shi alhali bai halatta ya ci wannan abin ba to ubangiji ya ja hankalin mu akan cewa dukiya ta zama to dukiya ta halal kaso na biyu na arziki shine dukiya wanda yake na haram dukiya haram shi ma kuma ya ya kasa kashi biyu inji malami suka ce annawul awwal haramun li wasfihi akwai abin da yake haramun ne a karan kanshi shi a karan kanshi haramun ne kenan dan ka mallake shi ma an yi ba a yi ba yace kalmaita kamar mushi dabba da take bunga wal khinzir da alade wal khaba'is da duk wani abin da ka sani kasamta ne wani daga cikin al khaba'is din hatta da irin su karan sigari suna ciki dan ka mallake su a matsayin arziki kai wa'azi lahiyayye to ya kamata kai watsi da su malace haza haramun li wasfihi haramun ne a karan kansu su waɗannan abubuwa duk abin da yake la ya juzu a lintifa'u bihi shar'an to la ya juzu bai wannan kaida ce wajen malaman fiqh duk abin da baya halatta a amfana da shi a shar'ance to kuma sai da shi ma haramun ne daga sai da ta ba haramun ne barantana su shisha barantana kuma ita waccan wiwi ko duka haramun ne waɗannan idan mutum ya mallaki irin waɗannan abubuwa lallai tabbas duke shi haramun ce Allah kiyaye kaso na biyu shine haramun li tariqati kasbihi abinda haramun ne saboda hanyar da aka bi aka same shi misali ga sanar takardu da ɗan jika goma goma ai kuɗi ne to amma su ana ce haramun ne ta hanyar da aka bi wanda shari'a bai yarda ba aka mallake su malai ce kamar riba kamar amsan cin hanci da rashawa ko sannan kamar irin moɗi sannan kamar algushu mutum ya ma mutum ya yaudare shi amsu duke shi ko kuma ka yi amfani da wasu dubaru kamar mutum wuf daya wanda aka samu haka sai ya tattara abin da ya mallaka gaba ɗaya ne kamar tashi ɗaya wannahab ko kuma kwace wasarika ko sata wal ghasab shi ma dai kwacen ne to waɗannan kaga ko da ka mallaka ga su na ɗaya abin da ga shi na ɗaya halal ne asalin shi amma hanyar da ka bi ka mallaka na haramun ne كده إن شاء الله تعالى وانا فصلي سيد زمان توشينا متاشي كراتو ساتي بيزوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله